أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتعاتون في النار فيقول الضعفاء فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم جهنم دعوا ربكم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب
الحمد لله رب العالمين خلق الخلق لعبادته وأرسل الرسل لهدايتهم وجعل الدين نورا للقلوب وصلاحا للأفراد والمجتمعات والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعلى آله وصحبه أجمعين بانك أموا ɗalibai na cikin wannan hili mai albarka da iyayenmu dattawa da suke zazzaune a wannan waje mai albarka da wakilin mai martaba Allah ta'ala ya ƙara masu tsawon rai da adalci duka ina isar da gaisuwa ta addinin musulunci zuwa gare ku ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau muna 28 ga watan zulka'ada wata na goma sha ɗaya a jerin watannin musulunci hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta bakwai. muna ma Allah ta'ala godiya da ya sake dawowa da mu a cikin wannan ikwal mai tarihi mai albarka domin tunatar da junanmu abin da ya shahi addininmu na musulunci ina mai budewa da addu'a ga malamai masu karantarwa madanni da mushanni a cikin wannan ikwal ubangiji Allah ta'ala ya ƙara masa haske da basira da ƙwazo da ilimi mai albarka Allah ta'ala ya taimake su a wajen sabke nauyi da amana wadda tarrata ya a kansu musamman ma provisor na wannan ekol inda na tabbatar da dukkanin dukkanin akatiban da ake gabatar da su a ƙalƙashin tsarin shi ne da yardan shi da umarnin shi da kamawan shi to Allah ya kama mai cikin al'amuran shi shi ma muna roƙon Allah ta'ala ɗaliban da suke karatu a cikin wannan ikwal Allah ta'ala ya haskaka masu ya ba su sa'a waɗanda suke kan ƙohohi na jarrabawa Ubangiji Allah ta'ala ya sauƙaƙe masu dukkanin ɗan musulmi wanda zai ci jarabawa ya zama alkhairi gare shi da iyayensu da al'umman musulmi Allah ta'ala ya taimake shi ya bashi sauƙaƙe mashi ya kama mashi ya bashi sa'a Allah ya datar da shi dukkanin ɗan musulmi wanda zai ci jarabawa ya zame ma jama'a jarabawa to Allah ka ya bashi duk wanda zai ci jarabawan nan ƙarshe ya zama jarabawa ga uwayen shi ya jarma jarabawa ga al'umma ya zama masiha da fitina ga jama'a Allah Ubangiji ka tausaya mashi ka hana mashi Allah ka canza mai wani abu wanda ba wannan jarabawa ba wanda za ta zama jarabawa gare shi da sauran jama'a muna roƙon Allah ya ƙara wa shugabanninmu lahiya Allah ta'ala ya ƙara masu adalci Allah ya haskaka masu Allah ya ɗora su akan daidai Allah ya ƙara masu lahiya malumman mu muna addu'a ubangiji Allah ta'ala ya ƙara musu basira da hasken ilimi Allah ta'ala ya ƙara musu ikhlasi wannan jaha ta mu ta maradi muna yin addu'a Allah ta'ala ya kwararo alkhairori da albarkoki a cikinta muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki kasuwanci da ya tsaye a cikin jihar maradi Allah ta'ala ka miƙar da shi ka halhaɗo da shi muna roƙon Allah ta'ala waɗanda suke ma'aikata ne masu ayyukan hannu, Allah ta'ala ka sanya ma'ayyukansu albarka. Waɗanda kuma suke babu aikin yi, Allah ta'ala ka ba su ayyukan yi masu albarka. Wannan ƙasa ta mu ta Nijar baki ɗaya, Allah Ubangiji ka zama kai ne jagoran mu a cikinta. Allah ta'ala ka ɗora mu akan turba mai ɓullewa zuwa ga tafarki na alheri. Ya Allah muna roƙonka dukkanin masu shirya makirci ga wannan ƙasa ta mu ta Nijar, Allah ka mai da makircinsu a cikin ƙirazansu. Ubangiji Allah muna roƙonka dukkanin waɗanda suke haɗu ka tashi wajen ganin cewa sun ƙulla matsala ko sun kawo kashe-kashe ko ruɗani ko rikici ko hayaniya a cikin ƙasanmu ta Nijar. Ya Allah Ubangiji ka zace su, Allah kakka ba su sa'a, Allah ka masu damƙatsiya, Allah ka yi masu hukuncin da ya dace da su Allah ta'ala ka mai da makircinsu da sharrinsu da bala'insu da ciyarsu bisa kansu. Muna roƙonka ya Allah, dukkanin wanda zai samu jagoranci da matsayi a cikin ƙasanmu ta Nijar, ya zama sanadiyar kawo alheri da zaman lahiya, ya zama sanadiyar buɗikike ƙohohi na ci gaba, Allah Ubangiji ka ba shi. Idan ka ba shi Allah ka taimake shi ka kama mashi ka yalwata mashi ka buɗa mashi ka haskaka mashi. idan kuma baka bashi ba Allah ta'ala ka bashi idan yana nesa Allah ka kusanto da shi idan yana kusa Allah ka damƙa mai madafan ikon da zai sami ikon kawo wannan alkhairori wanda kuma zai sami iko da ɗaukaka a cikin ƙasar mu ta Nijar ya zama sanadiyar daƙunewa al'amurra ya zama sanadiyar cutar da al'umma da ƙuntata musu ya zama sanadiyar jefa al'umma cikin halin ha'ula'i ya zama sanadiyyan cutarwa ya zama sanadiyyan gallazawa ya zama sanadiyyar hababba ya zama sanadiyyar wato canya haƙoƙin al'umma ya zama sanadiyyar jewa talakawa da bayan Allah cikin kunci da matsaci ya zama sanadiyyar takurawa musulmai da musulunci ya Allah muna roƙonka kada ka bashi matsayi idan ka riga ka bashi Allah ka kwace kayanka idan mai ƙarfi ne Allah ka maida shi mai rauni idan mai kuɗi ne Allah ka talautar da shi idan wani baka hulla ne ko jan hulla Allah ka maida shi har hulla kai ka maida shi kai ba hulla ma da sanko ubangiji Allah ta'ala idan dan birni ne ka maida shi kauye in kuma dan kauye ne ka bar shi can kauye kuma ka azamai ciwon zauna ka huta Allah ta'ala kakka ba shi sa'a daidai da kyaftawar ido akan ya cutar da al'umma ‘yan uwa kamar yadda mai gabatarwa Allah ya saka mai da alkhairi ya gabatar da cewa zan yi magana ne bisa kan waɗanda suke sukar addinin musulunci kakausan addinin musulunci ko kirista ne kai baka musulunci addinin musulunci ba ya da ƙofa suka a gare ka ko ba yahude ne kai baka addinin musulunci baka da ƙofar suka addinin musulunci a ƙa'ida ka san suka da soko akwai alaƙa da suka da soko akwai alaƙa mai ƙarfi tsakaninsu in ka ga mutum yana sukar addini to raba ɗayan biyu soko ne amma duk kafirin da yake lahiyayyen kafiri mai ƙwaƙwalwa mai hankali bai ga abin suka ba a cikin addinin musulunci kawai bai mashi ba ba zai yi ba kuma galibi in ka ga ana sukar addini daga wasu wanda ba musulmai ba to abin bai cika zama abin damuwa ba saboda ai dama an san arina ko in wanda ba musulmi ba ya soki musulunci yayi desan da ɗan geme yace annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam ko yayi wata mummunar sura a jarida ko a kafofin sadarwa yace wato annabin musulunci ne ko kuma ya kalli alƙur'ani ya ce akwai cin karo cikin alƙur'ani akwai tunƙa da warwara ko kuma ya kalli musulunci ya ce musulunci shi ne addinin ta'addanci shi ya zo da ta'addanci shi ya zo da ɓanna ya ce addini ne na ƙabilanci addini ne na ta'assubanci ya ce addini ne na zalimci saboda ya zalimci mace ya ce mace ta zauna gida saboda ya zalunci mace a wajen rabon gado ya ce namiji zai kwaso kaso biyu mace ta kwaso kaso ɗaya ya zalunci mace saboda ya ce baya dacewa mace ta ɗora cuɗanya da ƙattai ya zalunci mace saboda ya ce mace ta yi zaune gida ta miƙe ƙahuwa namiji ya je ya sha wahala ya sha rana ya nemo ya kawo mata sai suke ganin bai dace ba kamata ita ma ta je ta yi zuwa hamata kamata ita ma ta je ta yi gogayya da ƙatta kamata ita ma ta hita ta kuci ƙattai cikin gari ita ma ta yi fafataka da waɗi ka tashi ita ma ta nemo haƙƙinta wannan shine yanci wannan shine adalci baya zama abin mamaki idan kafiri ya soki musulunci amma kun san babban abin mamaki babban abin mamaki shine a ce musulmi wanda shi ya yarda da musulunci amma shi yake sukar musulunci shi yake izgili ga addinin musulunci shi yake ganin addinin musulunci ƙauyanci ne shi yake ganin addinin musulunci komawa bayan shi yake kallon addinin musulunci a matsayin wato wani kukumi wanda in ka ce za ka yi riko da addinin musulunci to tamkar ka sanya kanka uku ne ka hana kanka shakat kamar baka nemi ka ji daɗin rayuwarka ba babban abin mamaki wallahi shine musulmi mai karɓa sunan musulunci wanda in yaji an yi kiran sallah zai yi alwala in aka tada ikama ya tafi ayi sallah da shi amma sai dawo yana tsuki akan wani tsari na musulunci sai dawo yana jin takaici akan wani tsari na musulunci sai dawo yana ganin rishin dacewa ga wata doka wadda wannan dokai ba shugaban ƙasar Nijar ne ya tsara ta ba, wannan dokai ba shugabannin duniya ba ne ko majalisar ɓarke duniya ta tsara ta. Ita wannan dokai ba wasu ƙattai ba ne suka sha kunu suka shiga innuwa suka tsara suka gaya dace, a'a, tsari ne ya zo daga saman bakwai. daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya yi kowa ya yi komi wanda ya san wari ya san baki, ya san abin da za ka yi tunkan a halice ka da shekara dubu ɗari Allah ta'ala ya riga ya san za a halice ka kuma mi za ka yi mi ba za ka yi ba ya san mace ya san namiji ya san rayuwa ƙablinta da ba'adinta ya san abin da yake inganta rayuwa da abin da yake lalata rayuwa ya tsara mama abin da zai zama jin daɗi ga rayuwarmu zai ƙara ma rayuwarmu armashi zai wato yayyafa ma al'amarin rayuwa gishiri da rammaji rayuwa ta ƙara daɗi ta zama tsarkakkiyar rayuwa nagartacciyar rayuwa ingantattar rayuwa tatattar rayuwa wanda ya wannan tsarin shine kake ganin kana da gyara a cikin abin da ya faɗi Allah ta'ala ne zai tsara tsari kai ka ce akwai gyara ciki kai awa matsayinka nawa miye matsayin dan wake a otal me matsayinka kai wane ne balle ka ce kana da tacewa idan Allah ya ce idan Allah ya ce to abinda ya ce shine tabbataccen zance duk wani wanda ya ce yana da tacewa a cikin abinda Allah ya ce to daga kwance ya fara billahi allazi la ilaha illa huwa a tarihi an yi waɗanda suke masu ilimi na gidan gaba an yi 'yan iska na gidan gaba an yi masu ƙwaƙwalwa masu kai na gidan gaba wanda suka so su soki addinin Allah suka so su yi wa annabawan Allah izgili amma ba su iya ba ba su iya rage komi ba kai ka aza haushin karnuka yana gurɓatar da ruwan teku ne ai ana zancen musulunci to ana zancen sama ne wani irin dogo ne kai da kake ƙoƙarin nuna tsawonka da sama ai ana zancen musulunci wato ana zancen wato abinda daga shi kawai sai point babu wani magana waye kai waye haihe ka dan gidan waye kai da zaka cewa akwai gyara cikin tsarin Allah ko akwai gyara cikin tsarin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yazo da shi to amma juyewa al'amurra ne da taɓarɓarewa al'amurra da birkicewar rayuwa dolo ya kalli mai fasaha ya ce mashi akwai dolanci cikin magananka maciyaci ya kalli mai kuɗi ya ce mashi ya na gaba ka haraka arziki ƙasa ta ɗora nuna tsawonta da sama in ana zancen musulunci wuciyar raƙumi kenan ta yi nisa da ƙasa yaro kama tsamiya ka yi shillo in ka kama sabara ka haɗi ba wurin ba ne dai an ce musulunci kowan ake a dakata daga nan wurin duk yanda ka kwaso guguwa ka ta iskanci ko ƙwaya ka sha ya kamata ɗan ƙwaya ka yi stop idan ka zo ga zancen Allah saboda ba wurin tattaunawa ba ne ba tsari ba ne na ɗan adam wanda ya tsara balle ka zo ka nuna kana da ta cewa babban abin mamaki wallahi in wani ba yahude ko wani ba nasare ko wani wanda ba musulmi ba ko wani ba maguje ya soki addinin musulunci ba zai zama abin mamaki ba saboda mi saboda shi kiyayya yake da musulunci ko kuma duk abin da kake kiyayya da shi ba za ka taba ganin kyawun abin nan ba a ka'ida ta masu hankali in kana son abu to wannan abin zaka ga kullum in ka bude ido kyan shi kake gani duk munin shi in kuma kana kin abu to kullum in ka bude ido munin shi kake gani duk kyawun shi ya in wani ko dan saurayi yace yana son wata yan budurwa sai ga yanzu gaba ɗaya cikin mata bai ganin kyan kowa sai ita da za a ce wannan ita ce koma bayan 'yan mata to tun da dai ya ce yana son ta ko to daga rannan idan shi za su ɗora ganinta wata irin tsaleliya kai wannan wata irin gangariya ce a ita ta daban ci kuma tana yi wa wato ita ce koma kwaɓila ce amma saboda idan shi wa ainihin riba min kulli aibin kalilatin kama anna aina sukuta tubidin musawiya shi ido na yarda da so baya ganin aibi hadisin manzan Allah ya ce mai so so yana makamtar da mutum ya kurumtar da shi in ka ce kana son abu sai ga ana ta ma nasiha kana kallon nasiha matsayin masiha ana wane wane ka bi ka bari kai kaza ana haba haba haba shi ba a gane shi bane kawai haka shi kadai ya gane in uwar shi za ta kwatanta mai sai ya ma uwar shi uzubi da ahudun nabiyyu wa salihun wa huma lidinillahi mu'taqidani huwa dinu lutin huwa huwa dinu lutin ma'a sahibu madayani wa huma li dinillahi mujtahidani wa tamamu shar'i llahi shar'u muhammadin salla alaihi munazzilil qur'ani wa ulun nubuwati wal huda ma minhum ahadun yahudiyyun wala nasrani bal muslimuna wa mu'minuna li rabbihim hunafa'u fis sarra'i wal i'lan shi addinin musulunci shari'ar Allah ce shari'ar Allah ce tsarin Allah ne wahayin Allah ne shi addinin musulunci shine addinin mala'ikun Allah addinin musulunci shine addinin annabi Adam addinin musulunci shine addinin da sanadiyan shi Allah ta'ala ya tsiratar da annabi Ibrahim daga cikin wuta aka tulla shi cikin wuta ta bala'i sai gashi yana nafila ta zame mai sanyi addinin musulunci shine addinin da annabi hudu da annabi salihu suka kira mutane zuwa gare shi addinin musulunci shine addinin annabi yaqub dalilin wannan addinin idan shi sun rehe ya makance ɗiɗɗiɗɗif Allah ya buɗe mai idanun shi addinin musulunci shine addinin annabi haya shine addinin baban annabi haya annabi zakariya shine addinin annabi musa shine addinin annabi isa shine addinin cikamakon annabawa mahihicinsu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka cikin annabawan allah babu ba yahudan annabi babu ba nasaran annabi gaba ɗayansu addininsu musulunci ne Allah bai taba turo wani annabi ba da wani addini daban wanda ba musulunci ba shi yasa yahudawa suka yi jayiya da su da nasarawa su yahudawa suka ce ƙarya kuke nasaru mu yahudawa mu muke akan daidai kuma mu muke bin addini irin na annabi ibrahim nasaru suka ce ƙarya kuke yahudawa ai mu nasaru mu ne aka sani a asali da tarihi muke bisa tafarkin addinin annabi annabi ibrahim sai Allah ta'ala ya kira su gaba ɗaya cikin suratu ali imran yace ya أهل الكتاب لم تحاجون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم نعم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده نعم أفلا تعقلون مم.
ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون نعم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا نعم.
ولكن كان حنيفا مسلما نعم.
وما كان من المشركين سورة البقرة يتي أم تقولون إن إبراهيم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون Allah ya raba masa gardama yace ha antum haula'i ku waɗannan ga kuna hajjatun fi ma lakum bihi ilmun kuna jayayya bisa kan abin da kuke da ilimi akan shi wannan babu matsala mutum ya tattauna bisa kan abin da yake da ilimi akan shi ko sai Allah yace falimatu hajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm to dan me yasa kuke jayayya akan abin da ba ku da sani akan shi wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shi yake da sani ku ba ku san komai ba ma kana ibrahimu yahudiyan annabi ibrahima bai taba zama ba yahudi ba wala nasraniyan ko ba nasari walakin kana hanifan musliman sai dai ya kasance mai karkace ma shirka mai tsayuwa akan musulunci wa ma kana minal mushrikin bai taba zama daga cikin mushrikai ba don haka ‘yan uwa addinin musulunci addini ne na Allah a cikin alkur'ani mai girma Allah ta'ala ya nuna cewa tsara hukunci da cewa a yi ko ka a yi a bari duka wannan tsarin shi ne shi kaɗai babu wani cikin ‘yan adam wanda Allah ya bar mashi damar ya tsara cewa a yi ko ka a yi sai kawai waɗanda ya aiko da saƙon shi amma tsara cewa a yi ko a bari wannan tsarin Allah ne to ashe in tsarin Allah ne ta ina zaka ci gyaran Allah Allah ta'ala yace afa hukumar jahiliyyati yabghun أفحكم الجاهلية يبغون na'am ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون Allah yace inal hukmu illa lillah إن الحكم إلا لله يقص الحق.
يقص الحق وهو خير الفاصلين wannan an'amu ce Yusuf ma ya ƙara cewa haka إن nan الحكم إلا لله مم.
عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون akwai wata banda wannan inal hukmu illa lillah إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المؤمنون akwai wata banda wannan da ka karanto إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه نعم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يشكرون وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى وما الله اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله نعم ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب يا يا صفوفين shi suke فاطر السماوات والأرض نعم جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا نعم يذرأكم فيه ليس كمثله شيء نعم وهو السميع البصير Allah ta'ala ya ce wa man lam yahkum bima ومن anzalallah لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون yace kuma wa man lam yahkum ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون yace kuma wa man lam yahkum ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون alam tara ila alladhina yaz'umuna ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك نعم وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت مهم.
وقد أمروا أن يكفروا به نعم ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا نعم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا Allah yace wa huwa Allahu la ilaha illa huwa lahul hukmu ko lahul hamdu fil ula وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى sai والآخرة yace wa lahul hukmu وله الحكم وإليه ترجعون ko ma gafira Allah yace zalikum bi annahu idza du'iya Allah ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم نعم وإن يشرك به تؤمنون مهم.
فالحكم لله العلي الكبير وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا وما قضى الله كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا مم.
أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم نعم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا farkon suratul hujurat ya Allah yace بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله نعم واتقوا الله إن الله سميع عليم dukkanin waɗannan ayoyin da alaramma ya karanto ayoyi ne waɗanda suke tabbatar da cewa babu wanda yake da ikon tsarawa ya yi umarni ko ya yi hani ko ya ce a yi ko ya ce a bari a cikin addinin musulunci sai Allah shi kaɗai kenan musulunci gaba ɗaya tsarin waye tsarin Allah ne ko to sai Allah ta'ala ya tsara a addini cewa mata ga yanayin da ake son su kasance maza ga yanayin da ake son su kasance ya tsara wa mata cewa idan za su hutawa daga cikin gidajensu su huto da lullube jikinsu kar su saki su bayyana wani shashe na jikinsu kar mace ta saki ta bayyana wani bangare na jikinta ta rufe jikinta gaba daya sai wani ya dawo yana sukar haka yana cewa kai mace ka wabbuka haka ɗaɗɗin kina tahiya da waye kike kenan kenan Allah bai iya ba yanda Allah ya ce ai ba daidai bane akwai cutarwa sai wani ya dawo yana haba da Allah mace kullum cikin hijabi dizahin nan da ake a ce baki bude hijabi ki sha iska ai ya kamata a ce da wa yake sai ya ga mace ta taho da hijabi tarihi jikinta gaba daya rip rip rip kawai sai da shi ya bace ya ce kaga irin waɗanga wallahi disu ne munafukai ai ni na kijin in ga mace irin haka da wa yake shikan nan sai ya ce a aidu masu sha hijabin nan da kattuwan nan yawanci ma ta'addanci daga gare su yake hutawa su ne 'yan ta'adda da waiki yanzu sai wani ɗan iska ya sha giya sai ya zo ya tada bambu a masallaci ya kashe masallata ya kashe limammai kai kuma ɗan jarida matsayinka na musulmi sai aka ji ka kana cewa wasu masu jihadi sun tada ba mamamai dawa kake dawa kake wannan iskancin da kake ai cewa wasu masu jihadi da kake yi rena jihadi ne da wulakantar da shi kamata ya kace wasu 'yan iska sun sha kwaya da giya sun zo sun tada bababamai a masallaci ko amma saboda jahilci da rena addini da kuma yaƙi da shi 'yan iska 'yan tasha za su zo jiwa a masallaci don girman Allah wani annabi ne ya koya ma al'umma shi ta da bamba a masallaci to shi nan sai 'yan tasha da shaggun gari suka zo suka kawo hari suka ta da bamba a masallaci kai kuma ɗan jarida da yake duhun kai gare ka a matsayinka na musulmi sai ka zo kana wasu 'yan jihadi sun ta da bamba a masallaci izgili ne kake wallahi iskanci ne kake ma jihadi wasa ne kake da addinin Allah dawa kake da ba kake shin Allah da ya tsara jihadi shine ya tsara shi an desordin shine ya tsara shi an fagai shi ya tsara jihadi babu tsari haka nan Allah ta'ala shine wannan tsarin yace kawai duk lokacin da kaje ka koshi kaje ka dana makan ka ba mamai ka zo ka wace to in kaga mutun ya dana bam ya zo ya yi kuna da bakin wake ko tsakiyar yahudawa ne wallahi ya kashe kanshi yaya alqur'ani yace game da kisan kai wala taqtulu anfusakum wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima Allah ta'ala ya ce wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kawunan ku ya ku al'umman musulmai inna allaha kana bikum rahima lalle Allah ya kasance mai tausayi ne a gare ku yana tausayin ku sai ya ce to duk wanda fa ya kashe kanshi
ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا نعم وكان ذلك على الله sai Allah ta'ala ya ce wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka ya dana makan shi ba ma ba mai yaje ya tarwace yaje ya wace koda da sunan jihadi yayi Allah bai yarda ba duk wanda ya dana ma kanshi bam ya je ya mutu Allah ya ce fa sawfa nuslihi nara da sannu za mu kona shi wuta wa kana zalika ala Allah yasira Allah ya ce kuma wannan abu mai sauki ne dauki kato ya kai shi wuta ba wani abu bane mai wahala dan haka ka gani kaga mace da siffa ta musulunci ka mata izgili ko ka soki tsarinta wallahi ba ita kake tsari ba ita kake suka ba da Allah kake yin izgili ga wani abu na addini komin kankanta shi in dai musulunci ya zo da shi in dai cikin alkur'ani yake in dai cikin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata sai ka soke shi to ko kayi aiki da abin kayi ridda ko kayi aiki da shi in dai ka soke shi yanzu akwai wanda shi abin da ke bashi haushi kawai ya ga mutum da gemi ko ya hisan ya ga haɓa silib kamar bayan fer da lokacin ka burge shi amma inda ya ganka ga geme ko to kawai sai ya ji ya tsane ka saboda shi bai san geme haushi geme yake bashi to in geme yana baka haushi ka karkare annabi Muhammadu daga cikin zuciyanka sallallahu alaihi wa sallam domin shine shugaban masu geme ka tambayi duk wanda kake so a duniya ko kafiri ne inda ya karanta istuwa ta annabi Muhammad je ka tambaye shi yaya sifar annabi Muhammad take sallallahu alaihi wasallam zaka ji ba cewa ake ba mai geme ne a mai cikakken geme ne annabi Muhammad cikakken geme gare shi bai taba kace geman shi ba a ɗaya rana ko kyautawar ido ba a taba rawaitowa manzon Allah ya taitaye geman shi ko ya rage shi to kaga yanzu sai musulmai suke barin yamma maza daga cikinsu saboda koyi da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam kai sai ka zo abin haushi yake baka wai kaya shi manzan Allah ya barge ne kawai ya kyala bakin shi koko ya ce ma al'ummashi su masu barge mu ya ce hadisai birjit akwai riwayar da ya ce uturkun lihiya akwai riwayar da ya ce arkun lihiya akwai riwayar da ya ce khalafun yahud uturkun lihiya wa haffa shawarib akwai riwayoyi gata nan daban-daban manzan Allah ya ce ku bar gemi manzan Allah ya ce ku zazzalo gemi manzan Allah ya ce ku cika gemi manzan Allah ya ce ku bar gemi ya karu manzan Allah ya ce ku saba ma yahudawa ku ɗora kace gashin baki ku ɗora barin gemi umarnin wane ne kenan umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shikenan kai matsayinka na musulmi sai ka ji wallahi kai baka iya bin umarnin shi kawai kai bai maka baka barge ni to abin da yafi sauki shine ka je ka kaca kayanka amma ka kama bakinka kai shiru kai ta kaca kayanka zunubi ne sabo ne amma in kai shiru ya fi sauki don yanzu da ka ce za ka soki geman kai ka kaca naka kuma so kake ka soki na wanda suka bari to yanzu abin ya wuce sabon Allah ya koma kafirci kafirci yake koma duk abin da ka san addini ne ko komin kankanta shi yanzu akwai wanda za ka ji ya ce a mu mun hisan malamai wayayyu wanda suka waye suka san zamani ba malamai ba masu koya ma mutane wankan haila da tsarki to in wannan magana in ka haɗe ta a matsayin izgili da kuma rena wankan haila da tsarki wallahi tallahi ka hita daga musulunci ya zama ridda kai tsaye in dai ka haɗe ta a matsayin izgili da rena wannan tsari na karatun wankan haila da shi wannan kana ganin ba karatu ba ne ko ba ilimi ne ko shiririta ne ko komawa baya ne matakar da wannan manufan ka faɗi ko ka kafurta kai tsaka ji shi addinin Allah in ka mai izgili babu uzurin cewa ba da gangan ba ne kuma bahaushe ya ce ɗiyan dara ɗiyan wargi in ana dara hidda uwa ake in ana dara hidda uba ake duk shaƙiyancinka duk iskancinka duk izgilinka wallahi ka tsaya ka yi kayanka sannu-sannu tana yi wa wata rana ka bari amma wuyanka da ka ce shegantaka ka za ta kaiwa ga ka ɗora taɓa addinin Allah in kai haka nan wulaƙanta ka Allah yake in kai haka nan ba ka kai labari ka kai makatanga karo ƙarshen ka ya zo sai ka riga rana faɗuwa saboda haka ‘yan uwa an samu wasu mutane wasu munafukai a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an zo kan hanya ta yaƙin tabuka kawai ana tahi ana hira sai suka ɗauko hira addini suna son su soke shi ko su mai izgili sai wasu suke cewa cikinsu ka mu ba mu taɓa ganin mutane masu ɗirka-ɗirkan cikuna ba masu cin abinci masu tsoron ciya in an zo wajen yaƙi irin waɗannan makaranta ƙur'anin namu suwa suke nihi su muna hukan nan wai suna nihin annabi da sahabban shi hira ma ake bisa hanya wai suke cewa su ba su taba ganin mutane masu cikuna ba ba abin da suka sani sai cikunan su dai a kawo abinci su ci ba mu taba ganin mutane masu tsoro ba in an je fagen yaki ba mu taba ganin mutane ba masu kaza irin waɗannan makaranta ƙur'ani sai suka gamshe da dariya hihihihi ana yin haka ba da jimawa ba sai Allah subhanahu wata'ala ya aiko aminin sama zuwa ga aminin ƙasa daga sararin samaniya tare da wahayi Allah ta'ala ya ce wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna in sa'altahum la yaqulunna innama kunna naqudu wa nal'ab na'am qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un Allah La ta'ala ta- na'am bismillah لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم na'am إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة na'am نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين Allah ta'ala ya saukar da wannan ayoyin ya ce wala in sa'altahu inda za ka tambayi waɗannan waɗanda suka yi izgili ga annabin musulunci da musulmai bayan Allah la ya na ce ka ji sun ce maka inna makunna na hudu wa nal'ab ai kawai wasa ce muke rage tazar tahiya ne ai dole in ana tahiya sai ana yi ana hira mu ba da gaske muke ba wasa muke yi sai Allah ta'ala ya ce ƙul ka ce masu abillahi shin yanzu da Allah kuke wasa abillahi wa ayatihi shin yanzu da Allah da ayoyin Allah wa rasulihi da manzon shi kuntum tastahzi'una ko kasance kuna izgili sai Allah ya ce la ta'tazuru kar ku kawo uzuri Allah ba ya san uzuri da gaske kuka yi wasa kuke me yasa kuka yi Allah ya hana su magana ya ce kar ku kawo wani uzuri kad kafartum ba'da imanikum hakika kun kafirta bayan imaninku kun kafirta sai Allah ya ce inna afu an ta'ifatin minkum idan muka yi rangwame muka yahe ma wani bangare daga cikin ku saboda mun kalli zukatansu nu'azzibu ta'ifatu wani bangare cikin ku sai mun masu azaba wannan aya dalilin ta ya tabbata cewa a musulunci in kai musulmi ne kai izgili ga Allah to kayi ridda in kai musulmi ne kai izgili ga ayoyin Allah kayi ridda in kai musulmi ne kai izgili ga annabin Allah kayi ridda ba a wasa da addinin musulunci yan uwa yanzu koda kana sallah koda kana sallah in dai kai izgili da sallah to ka fita daga musulunci koda ka tsare tsarin Allah in dai kana izgili ko kana sukar shi to ka yi ridda yanzu cikin wanda ba musulmai ba mun ji masu sukar musulunci suna cewa ai addinin musulunci shi ya zo da ta'addanci sai suna karanto ai annabin musulunci shi yace an umarce ni in yakashi mutane kuma shi yace an turo ni da takobi bu'istu bisayfi baina yaday sa'a an turo ni da takobi gaba ga alkiyama sai wata kafira take cewa me yasa annabin ku na musulunci yake cewa an turo shi da takobi me yasa ba ya cewa an turo shi da rahama me yasa ba ya cewa an turo shi da zaman lahiya me yasa ba ya cewa an turo shi da kwanciyar hankali wai wai sukar addini take a haka cewa addinin musulunci addini na kashe-kashe sai muka ce to a gaya ma wannan kafirai ta tahi ta sami libirirrika ko irin libirirrikan da kafirai 'yan uwanta suka rubuta a tarihin musulunci ta karanta sai ta gano musulunci addinin ta'addanci ne amma aka yi shekara goma sha uku ba a taba bugun wani ba ba a taba zagin wani ba ana tabautar Allah ana kiran mutane zuwa ga tauhidi su kuma daidai wannan lokacin kafirai suna ta gallaza wa musulmai suna ta cutar da musulmai suna ta kuntata wa musulmai ta kowace hanya ka karanta tarihi shi yake raba gardama annabin mu annabin musulunci sallallahu alaihi wasallam shekara nawa yana matsayin annabi manzo shekara 23 cikin shekara 23 shekara 13 yayi su a makka shekara 10 yayi su a madina a makka wani irin azaba abba amai ba da shi da mabiyan shi wani irin cutarwa abba a mai ba da yahudawa da nasarawa da kafirai wani irin musiba wace irin jaraba abba su nuna ba shin da ya zo yana tallata musulunci ya zagi wani bai zagi wani ba ya taba wani bai taba wani ba amma su mai abbasi ba hasali ma in aka ji labarin mutum ya musulunta kamo shi ake ai ta gallaza mai azaba kawai ba don koyin ba saboda ya musulunta amma a daidai wannan lokacin Allah ya ce ku je ku rama ce masu yake fa afu wasfaf ku yi afuwa ku yi sassabci hatta ya ati Allah bi amri har sai Allah ya zo da umarnin shi a daidai wannan lokacin Allah cewa ke wa a'rid anil mushrikin ka kauda kai game da mushrikai a daidai wannan lokacin Allah cewa ke wato fasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila yi hakuri akan abin da suke faɗi ka kaurace musu kauracewa mai kyau a daidai wannan lokacin Allah cewa yake karka damu da masu yi maka izgili duka har wato mahaifa ta tsohon raƙumi aka ɗauko aka ɗora a bayan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam bayan ya yi sujada yana gaida Allah. Manzan Allah ya tashi ya kai ma wani hari, ya bigi wani, ya zagi wani su waɗanda suka yi haka ya je ya kai masu hari. To cutarwa da gallazawa da kashe-kashe wanda aka yi wa musulmi sai da suka yi shekara sha uku Allah bai ba da umarnin su rama ba. Haƙuri kawai yake cewa ai. yanzu kafiran da a tarihi suka yi shekara goma sha uku su kashe wannan su cuci wannan su zalimci wannan su yi keta su yi ta'addanci cutarwa iri-iri kai musulmi da suka takura manzan Allah ya ba su shawara cewa wanda ba su da gata don Allah su bar makka su koma habasha can habasha haba musulmai bane amma manzon Allah ya ce can ya hi dama dama kireciyan ne canki akwai ya ce ku je wajen sarkin habasa kirista ne amma dai sai dai yana da adalci ba a cutar kowa a wajen shi ku je ku zauna wajen shi har Allah ya kawo ƙarshen wannan matsala mutanen da aka yi ta gallaza masu hasse da suka kai suna barin ƙasar su manzo Allah sallallahu yana kaunar Makka amma cutarwa da musgunawa irin ta kafare ta sai da hijira ya koma Madina bayan ya hijira ya koma Madina sai a shekara ta biyu sannan aka sabkar da aya aka ce daga yau an ba ku dama duk wanda ya zalunce ku kurama ita wannan ayar da aka sabkar da ita ta umarni a yi yaƙi a shekara ta biyu ga hijira aka sabkar da ita kenan sai da aka yi shekara goma sha biyar a cikin shekaru ishirin da uku na manzala sallam ana musulunci ba a taɓa kashe kowa ba da sunan jihadi kenan in takala cewa ya fara wanda ya fara takala shine azzalimi ko wanda ya rama kuma da Allah ya sabkar da aya cewa yi wa ƙatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum ku je ku yi yaƙi a cikin hanyar Allah amma ku yaƙaci waɗanda suke yaƙatar ku kaga aya ba cewa ta ba ku je ku kashe duk wanda ba musulmi ba haka aka ce ba cewa aka yi ku yaƙaci waɗanda suke yaƙatar ku a a cikin tsarin kuma kai tsaye Allah ya sanya ordar cikin lamarin sai ya ce wala ta'atadu kar ku saki ku ƙetare iyaka kar ku yi ta'addanci sai malamai suka fassara shine kar a kashe mata durwa de la femme ta hutu malamai suka fassara wala ta'atadu shine kar a kashe tsofaffi kaga girmama manya don su ba turawa da 'yan iskan duniya da yara da mata kaɗai suka sani ba su san manya ba ba su san girmama manya ba to musulunci ya yi umarnin cewa kar a ƙetare iyaka shi ne kar a kashe tsoho cikin yaƙi duk kafircin tsoho aka ce yin ana yaƙi a ƙyale shi sai in ya ɗauko makami shi ma aka ce wala ta'atadu aka fassara da cewa kar ku kashe wanda yake cikin coci yana ibada kai kafirci yake ko amma saboda cikin coci yake shi ba dan ta'adda bane bai taba kowa ba sai aka ce shi ma kar a taba shi in ana yaki aka ce wala ta'atadu addinin musulunci an hana a kashe itace in kuka zo yaki yana cikin abin da aka hana na ketar iyaka kar ku kalkashe itacen gari saboda su ba kafirai ba kar ku banna ta kayayyakin gari kar ku yi ɓanna kawai wanda suka kafirta suka nemi kuma ba za ku yi musulunci ba su aka ce ku tunkara gadan-gadan yanzu addinin da aka yi shekara goma sha biyar ana sukar shi ana muntsilar shi ana tsangwama shi ana cutar da shi ana goma mai mugu abu ana kashe 'ya'yan shi bai rama ba sai daga baya aka ce kuma ya rama duk wanda ya ƙara taɓa shi daga yau ya maida mai martani shine ɗan ta'adda ko ko waɗancan ne ɗan ta'adda don haka inda lokaci yana isa da na ba da amsa akan wannan ta'addancin da ake su jingina ma musulunci domin a tarihi musulmai su ne suka fara kera bama bamai koko kafirai bindiga a tarihi musulmi ne ya fara kera ta koko kafiri to bindiga raya mutane take ko kashe su take makamman nukiliya su wane ne suka mallaki makamman kare dangi kuma suka ce kan wanda ya saki ya mallake su musulmai ne ko in banda ta'addanci da rena mutane a duniya kai ka rike makami ka dora harare na kana ni ka in saki in rike kuma ni da ban rike ba kuma ka dora kallo na kana son ka ce wai ni ne mai ta'addanci dan haka a tarihi babban dan ta'adda wallahi tallahi kafire ne ka karanta ko a tarihi a istuwar wannan ka je ka bincika wannan katai azzalima faransa ita kadai ta ishe ka gano duniya babu dan ta'adda irin kafiri ita kadai in ka karanta tarihinta kashe-kashen da ta yi a algeri kashe-kashen da ta yi a chadi kashe-kashen da ta yi malum mahu aka kama na afirka aka tattara su cikin ƙasar chadi aka ɗora yayyanka su yankan rago ƙasar faransa sai da wato ta yi lokacin da za ta ce tana gayyatar duk wani malami a tura mai saƙo har gida so ake a yi renewa a tattauna sai an zo an cika su da sal gaba daya sai a hallaka su gaba daya wannan yanzu ta'addancin da ƙasar faransa da ire-irensu suka aikata a tarihi lokacin mulkin mallaka wannan ta'addancin a tarihi wani annabi ne wajen jihadi ya taba irin wannan ta'addanci don haka renin hankali ne renin hankali ne kafiri ya kalli musulmai ya ce masu wai su suka zo da ta'addanci ko tsarin su ne tsarin ta'addanci saboda haka 'yan uwa musulmi babban abin da zan rehewa da shi shi ne abin da bahaushe yake cewa Allah waddan naka ya lalace tun harkon magana ta ni abin da na faɗi ba abin mamaki ba ne in mun ji kafirai suna sukan musulunci ko suna izgili ko suna wulakanci ko suna abin da bai dace ba ko suna wulakanta wasu ababe masu tsarki na musulunci amma yau babban abin mamaki shi ne ka samu musulmi ɗan musulmi ba abin da ke ba shi haushin ciya sai musulunci in ana shirme da shiririta cikin farin ciki da nishaɗi da ƙarfi zai zo ya kama a yi amma in ana harkar musulunci rago ne shi kasala haushi ma abin yake bashi yanzu kakka raba ɗaya biyu kunan don allah ya taimake ku nan wato bagalam mushanninku gaba ɗayansu masu san allah ne da annabin allah amma a wasu ekol ɗin daban akwai mushannin da irin wannan akitiban fa ta biro islamika haushi take ba su akwai mushannin da ka ga wanga abin wallahi tallahi a tsara kwallo sun yi murna sun yi farin ciki sun yi jin daɗi a tsara kokowa sai ga musha ya zo shi ma masha Allah ya saki letumbi yana kallo sai ka ga duk abin da za a yi na iskanci tare da shi za a yi amma in aka ce za a ce Allah ya ce annabi ya ce wannan haraka ce ta ƙauyanci haraka ce ta ci baya haraka ce wadda shi bai da lokacinta mutane ne wanda ba su waye ba ba su san abin da ya dace ba duhun kai suke ciki su kansu malaman ba su san rayuwa ba su san kaza ba don haka sai ya ga wannan abin shi yana majin nauyin a ganshi zaune wurin da ake cewa qala Allahu qala rasulullah to abin da yasa ku ba ku samu wannan ba taimako ne daga Allah ku ƙara gode ma Allah a wasu ekwal ekwal kin mun samu labarin mushannin da su suke yaƙi da abin shi ha mushan ba kirista ba ne uwashi ba arniya ba ce ubanshi ba kireciyan ba ne shi musulmi ne uwashi sunanta lantana ko hajara tana sallah baban shi sunan shi musa ka gane musulunci gaba da baya amma kuma yana iskancin da ko kafiri bai isa mamu shi ba a musulunci yana mamu izgili da renin wayo da suka da wato wulakantar da addini irin wanda wallahi ko kafiri ba zai yi ba to kaga wannan shine abin takaici Allah ta'ala ya shiryar da mu ya fahimtar da mu baki daya a ƙarshen ƙarshe ƙarshen suratul mutaffifina Allah ya ce innal ladina ajramu ayi hakuri na ga lokaci yayi kun innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun lalle ne masu yi malaihi talabawa miyagun bayi masu aikata laifuka to sun kasance su dariya suke ma masu imani kura ta ce makare ma yake dariya wai masu imani suke kallo suna masu dariya wa iza marru bihim yataghamazu kuma idan suka wuce da su sai su dora zundan su suna hin hin wa idan qalabu ila ahlihim in qalabu fakihin kuma idan sun koma wajen iyalan sai su koma suna farin ciki sun ga wasu mutane wasu kalan mutane sai Allah ya ce wa ma ursilu alaihim hafizin alhali ba aiko su ba domin su dora tsari su suna ba su kariya fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun to yau ne ranar da masu imani za su rama dariyar su ga kafirai ranar alkiyama alal ara'iki suna akan katihu na alharma yanzuruna suna kallon hukuncin da Allah yake yanke wa kafirai sai Allah ya rihe su da tambaya hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alu shin an saka wa kafirai da abin da suka kasance suna aikatawa don haka kar mu yarda mu zama cikin masu izgili ga addinin musulunci kar mu yarda mu zama cikin masu izgili ko da ta hanyar kafofin sadarwa ne kaga wani abu na musulunci ana mai izgili ana dariya kai ma kai fartaje ka kama wajen wulakanta addinin Allah ka kama wajen suka addinin Allah ko kaga wani malami saboda kawai saboda musuluncin shine ake mai iskanci ake mai shegantaka don in ka duba sama da kasa sai ga wannan mutumin inda ba musulmi ba ne inda ba zuwa ga Allah yake kira ba da haka bai faru da shi ba kenan da Allah ne ake to karka yarda ka zama cikin masu yi domin hakan zunubi ne mai girma wanda yana iya kaiwa ga kafirci Allah ya mamu tsari anan zan dakata abin da na faɗi daidai Allah ta'ala ya amfani mu da shi baki ɗaya kurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta mu ya nuna mu su mu gyara ina ƙara addu'a ga biro islamic ta wannan equal wanda suke tafafutuka a kowane lokaci wajen ganin cewa sun shirya abin da zai amfani al'ummarsu Allah ya sama rayuwarsu albarka Allah ya kama masu cikin al'amuransu ‘yan uwa musulmi kun ga wannan aikin da biro islamic take yi ko ya hida abin da ake cikin ikwarkin nan kaf ka tuno da abin da za ka tuno wannan aikin billahin lazi la ilaha illahuwa ya hi fese da ake fesawa cikin kalas ya hi sbt da ake yi cikin kalas ya hi wato mathematics da ake yi ya hi aps da ake yi duk abin da ka sani ana gabatarwa a cikin ekwal wannan ya hi shi amma za ka gano in za a kai ka kabari ka tafi da telefon saboda in ka gano sai ka kira ni ka ce ashe da gaske wallahi radda ka shiga kabari ran nan sai ka gano hakan in yanzu yanzu don Allah ka gwada a dauke ka yanzu a kai ka kabari kaga in baka gano ba wani bai ganewa shi yake wasa ne aka ce yahi amma wallahi radda aka danna ka cikin kabari ran nan zaka gano sai bara eh zaka yi nan mushe wai mushe aka ce mai kai mushe ya sha giya ne yana tahiya sai aka ce mushe ka saki kashi fa saboda yayi su sai ya labuto sai ya sai da ya sa ga hanci ya shafa sai ce sebira to kai ma za ka ce sebira lokacin da ba zai ma amfani ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah